أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi barkan mu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda ke cikin makarantar CJD a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ranar Laraba 26 ga watan Safar shekara ta 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin alwaje fi aqidati salafus salih ahli sunnati wal jamaa littafi wallafar babban malami al-sheikh abdullah al-athari Allah madaukakin sarki ya kara mishi lahiya satin da ya gabata mun tsaya a daidai gaba wadda malam ya hari mana bayani a cikin ababe ko kuma dangane da ababen da suka shayi martabobi na kafirci wanda bawa zai iya samun kanshi a ciki sun zamanto ana iya samun su ta hanyar cewa ko kuma aiki ko kuma fada ko kuma shakku ko kuma barin wani abu za mu tashi gaba ta gaba dangane da kasuwan kafirci a wajen ahalus sunnati wal jama'a wannan darasin da zamu yi a yau shine darasi na 28 Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci malam yake cewa wal kufru inda ahli sunnati wal jama'ati qisman malam yace kafirci a wajen ahli sunna wal jama'a kafirci ya kasu kashi biyu kafirci kala biyu ne a wajen ahli sunna zai bayani dangane da na farkon sai ce al awwal na farko kufrun akbar mukhrijun anil milla kafirci babba aka ce kafirci a wajen ahli sunna kashi biyu ne akwai babba akwai karami akwai babban kafirci kuma akwai karamin kafirci amma dukkanin su kafirci sunan su shine ce na farko kufrun akbar mukhrijun an millah kafirci babba wanda shi yanda aka yi zama babba saboda shi yana fitar mutum daga cikin addini ne in mutum ya samu kanshi cikin kafirci babba to ana lissafa shi daga cikin waɗanda suka bar addinin musulunci domin kafirci babba yana fitar mutum yana fitar mutum daga cikin addinin musulunci shi ne ce mukhrijun anil billah yana fitarwa daga cikin addinin musulunci wanne ne kafirci babba wanda yake fitarwa daga cikin addini sai ce huwa ma yunaqidul iman shine abin da yake warware imani yana warware imani mutum yana da imani haka waye gari sai da to in ya aikata wannan abin babu da babu imani tare da shi ko ya daya sannan wa yubtilul islam kuma yana bata musulmicin mutum a ce musulmi ne amma na musulmicin nashi ya bace saboda wannan aikin da yi ba kare bai ce wa yujibul khulud fi nar kuma yana wajibta wa mutum dawwama a cikin wuta a ranar alkiyama ma'ana in mutum yana tare da kafirci babba to in bai tuwa ba ya mutu ya koma ga Allah a haka nan to in an je ya shiga wuta a lahira ba za a hulo shi ba zai dawwama a ciki wal iyazu billah sai ce wa yakunu bil i'tiqadi shi kuma wannan kafircin babba wanda ke fitarwa daga cikin musulunci yana faruwa ne shi ma dai bil i'tiqad ta hanyar kudircewa mutum zai iya kudircewa na ba zace shi sai ya zamanto ya aikata kafirci wanda yake fitar da shi daga cikin musulunci kafirci babba kenan kamar misalin kamar misalin da muka bada muka ce mutum ya kudirce a cikin ran shi cewa akwai wata shari'a wadda ta fi ta Allah subhanahu wa ta'ala daga lokacin da ka ji a ranka har cikin ranka ɗari bisa ɗari ka yarda shari'a wadda wani ya zamna ya rubuta a cikin takardu aka sa mata suna constitution ta yi alkur'ani mai girma to wannan da ku ake ku ne kuka zama to kafirai kafirci babba saboda ka kudirce wani abu a ranka wanda yake kaiwa ga kafirci din sannan ya ce walƙaul haka kuma yana faruwa da fada mutum ya zamanto kafiri kafirci ba ta hanyar faɗin wani abu shine ya zamanto ya faɗi wani abu wanda zai kafirta shi kamar ni kamar mutum ya kafirta ko kuma ya ƙaryata ya ce kwarai kwa babu Allah ya ƙaryata ya ce in an ce akwai Allah sai ya ce a wannan ƙarya ne babu Allah kaga halshen shi ya furta ya furta wani abu wanda yake na magana amma kuma ya sa shi ya zamanto kafiri kuma kafirci babba sannan ya ce walfil haka kuma da aiki mutum zai iya yin wani aiki wanda aikin da zai yi shi ne mutum zai zamanto kafiri kuma kafirci wanda yake babba shi ne kamar mai kamar azabahu ligairillah kamar mutum ya yanka ya zuba da jini dan saboda wani allah kaga wannan shirka ce mutum ya aikata to wannan in mutum ya zamanto ya yi zai iya zamantowa ta kai shiga kafirci wanda yake babba wanda in mutum ya shiga wuta ba zai fito daga cikinta ba sannan kuma wa shak zai iya wakana ta hanyar shakku menene shakkun da mutum zai yi mutum ya yi shakku dangane da usulul islam asallai na musulunci na musulunci wanda ya zamanto lazim a san su bi darura in mutum ya shakka a cikin wannan to ya zamanto kamar wanda yake ya bar ya shiga cikin kafirci wanda yake barin addinin musulunci kamar shakka dangane da abin da ya shafi sallah shakka dangane da abin da ya shafi azumi shakka dangane da abin da ya shafi sauran manya-manyan abubuwa na addinin musulunci wanda suke asali ne in mutum yana musulmi ko kuma gashi nan dai dan adam ne ba ma musulmi bane ba su yi shakku dangane da wajibcin sallah Allah ya ce a yi sallah yake ganin kamar wannan an yako in aka tai aka sake leka bidiyo aka dawo aka leko bar kawai sallan nan ba wajibi bace kaga ya shakku dangane da wato wajibcin sallah wannan abin zai kai shi ga kafirci kafirci wanda yake fiddawa daga cikin addinin musulunci haka kuma yace wa tark haka kuma bari mutum ya daina yin wani abu shine kamar daina yin sallah eh mutum ya daina yin sallah ta hanyar kin yin ta kuma da yin ijihadi a gare ta mutum ya zanto ya yi ishadin sallah bayyayin da aka tambaye shi misa sai ce ni ban ga dalilin yin ta ba kaga wannan ya ƙi yin ta kuma ya yi ishadin ta mana jahada ala salah ya yi ishadi a kan sallah wannan abin zai iya kaiwa mutum ga kafirci wanda yake babba sannan kuma yace wal i'rad da kuma wato juya baya ta yaya juya baya zai zama to ya kai mutum ga kafirci kamar misali irad an sama'il haq mutum ya ringa juya baya akan shugaran gaskiya ko kuma irad an ta'allum din mutum ya ringa juya baya dangane da koyon addini ko kuma irad an al'amal biddin mutum ya juya baya dangane da aiki a cikin addini in ka dauki na farko juya baya dangane da shugaran gaskiya zaka samu daga cikin mutane akwai masu yin wannan in yana aikata wani laifi sai aka samu a cikin yan uwan da suke tare da shi wani yana so ya gaya mashi gaskiya sai ka ya ce kan ma ka fara ma'ana yana so ya gaya maka ko ka faɗi wa shi ya yi ba ka ga ma'ana tun daga nan ya juya miye ya juya ma gaskiya ya juya ma baya ya juya ma gaskiya baya wanda bai ya so ya shi waye ta to malamai suka ce wannan abin zai iya kai shi ga kafirci babba wanda zai fidda shi daga cikin addinin musulunci haka kuma juya baya dangane da koyon addini shine mutum ya sa duniya kwata-kwata a gaban shi ba ruwan shi da abin da yake da alaka da addini ballantana ya je ya koya ya iya neman kuɗi amma bai iya sallah ba ya iya kasuwanci na manya-manyan har kalloli amma yanda zai yi azumi ingantacce bai iya ba kuma ya ki zuwa ya je ya koya malamai suka ce to wannan abin nashi shi ma ya juya baya dangane da koyon addinin musulunci wanda abin zai iya kai shi ga hadawa cikin kafirci babu wanda zai fi shi daga cikin addini haka kuma na ƙarshe daga ciki ce wal istikbar da kuma girman kai girman kai yana iya kai mutum ga kafirci babba ta yaya shine lokacin da mutum ya san gaskiya sannan kuma sai ya juya mata baya don saboda tsananin girman kai irin nashi ga gaskiya ya fahimce ta an gaya mashi gaskiya ce amma sai ya ce kai kawai kuwar mutane su yi abin da suke so to kaga in mutum ya faɗi haka ya sani gaskiya aka gaya mashi kuma ya yarda har cikin zuciyar shi gaskiya ce amma ne ya amshi gaskiya sai yake ganin kaman ya kaskantar da kanshi shi ne sai yake cewa a kyale mutane su yi abin da ke so ma'ana a take gaskiyan a gani abin da za a yi hawa to irin wannan abin da mutum zai yi shi ma zai iya kai shi ga kafirci wanda yake babba wanda yake fitarwa daga cikin addinin musulunci sai ce wal kufrul akbaru anwa'u minha shi kuma wanga kafircin babba da ake magana wanda yake fitarwa daga addini malam yace kala kala ne shi kin ma ya kasu wajen kashi guda nawa malam zai kawo mana malam ya kawo mana kashi kusan bakwai daga cikin kafirci wanda yake fitarwa daga cikin addini wanda in aka same ka da ɗaya daga ciki in ka mutu akan ɗaya baka tuba ba in an ji lahira ka shiga wuta zancen ka hutu bai taso ba Allah madaukakin sarki ya kare wannan duka ana magana ne akan kafirci babba banda kafirci karami wanda shi ma bayanin shi zai wanda shi kafirci karami dan mun yi dan gajiran bayani a baya darasin mu na baya cewa shi bai fitarwa daga cikin addini amma in mutum ya aikata shi ana iya ce mashi ya aikata kafirci amma ba kafirci bane da zai fitar da shi daga cikin addini kafirci babba shi ne ke fitarwa daga cikin addinin musulunci shi ne ce ya kasu kashi da yawa minha daga cikin wannan kasa-kashen na kafirci babba awwalan na farko ya ce kufrul inkari wal juhudi wata kadhib akwai kafirci na yin inkari wal juhud da kuma ƙememe ka ƙi amsan gaskiya ƙiri-ƙiri ka take ta wata kazim da kuma ƙaryatawa shi ne inkarin abu in an gama ka ce a'a aljuhud shi ne ka gano abin ga yadda yake kawai ka ce in an ƙi ba a yi shi ne juhud sannan kuma wata kazim a ai an waɗi ma sai ka ce ƙarya ce ba haka ba wannan kafircin kafirci ne babba wanda yake kai mutum ga shiga cikin wuta kuma ba zai hutu ba in ya mutu bai tuba ba wanne ne wannan yace huwa ma kana zahirin wa batina shi wanga kafircin da aka ambata zai iya zamantowa a bayyane kuma zai iya zamantowa zai zamantowa a boye misal zai kawo mana misali ta yadda zamu fahimta sai ce itiqadi kadhibi rusuli mutum ya kudirce a ran shi cewa manzannin Allah duk abin da suka faɗi ƙarya ne kaga ya kare sakon manzannin da Allah ya turo kenan to wanda yi wannan yayi kufrul takzib kafirci wanda yake na ƙaryatawa kace duk abin da manzanni suka zo da shi ƙarya ne shi yasa al'ummun baya wanda Allah yake ba mu labarin sa a Qur'ani zaka gani da yawa sun ki amsan abin da manzannin su suka zo da su ne sun ƙaryata su sai Allah ya ambata su a matsayin kafirai wanda za su je cikin gidan wuta to haka lamarin yake har a yau in mutum ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin ya zama kafiri kafirci da yake fitar da shi daga cikin addini gaba daya sai ce wa anna ikhbarahum anil haqqi bi khilafil waqi kuma mutum ya kudirce a ran shi cewa gaskiyar da manzanni suka ba da labari ba daidai bace da abin da yake faruwa yanzu kamar a ce manzanni sun ba da labarin wani abu wanda zai wakana ko kuma ya wakana sai ka ce ina ai ka kalli wannan zamanin kai kasan wannan hira kawai dai a zo ta zo mu shi ta ne ala sabilil misal annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mu'jizojin shi mun karanta a cikin darussukan mu na baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan bude hannun shi a lokacin da yake cikin tsananin kishi na ruwa da kuma wuyar ruwa sai hannun shi ya barke da ruwa hannayen shi mai albarka ruwa ya fito daga ciki sahabbai su yi amfani da shi to kawai in aka yawa mutum aka sai ya dage ya keme mai ce kai wannan abun ai kwata-kwata hankali ba zai doka ya ce gaskiya wannan abun ba haka wani kaga ya karyata ne ya karyata ko saboda a shi a tunanin shi yanzu wannan abun bai yayi ba to wannan karyata wadda ya yi ita ce za ta kafirta shi saboda ya kafirta abinda manzanni suka zo da shi na gaskiya saboda a tunanin shi bai dace da zamanin da yake tare ba sai ce a widdi'ai annar rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bi khilafil haqq ko kuma mutun ya riya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani abu wanda ba na gaskiya ba daga lokacin da ka ji a ranka annabi ya zo da wani abu sannan kuma wannan abin da ya zo da shi kake ganin ba gaskiya bane ba malamai suka ce shikenan kai ma dai ka shiga cikin wannan kafircin da ake bayani a kan shi sai ce au manidda'a anna Allah ta'ala harrama shay'an ko kuma wanda yayi ikrarin cewa Allah ya haramta wani abu au ahallahu ko kuma Allah ya halasta wani abu ma'a ilmi anna zalika khilafu amri Allah ta'ala wa nahyi tare da ya san cewa Allah bai halasta ba kuma bai haramta ba misali Allah subhanahu wataala dukkan mu mun san da cewa Allah ya haramta giya a cikin alkur'ani to yanzu mutum sai ya zo sai ya ce a ai Allah ya halasta giya sai ya shiga cikin qur'ani ya yi wasu ɗan dabarun shi hoto sai maka yayi fassarar sarrai sai ce to ai kawai giya halakci kamar misali an samu inda suke irin wannan sai ya zo ya ce maka to ai a alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wai zalu na kanil hamri wal maisir, suna tambaya ka dangane da giya da caca, ƙulfi ma ithmun wa manafi'ulin nas, ka gaya musu akwai zunubi laifi a cikin aiki da wa'in abubuwan da giya da caca, wa manafi'ulin nas kuma akwai amfani ga mutane sai ce to kashi, ƙur'ani ne ce giya tana da amfani halakaci. to kaga in yi maka wannan abin ya ce maka giya halakci kuma tare da cewa ya san Allah ya haramta giya da ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min ajal min ajal min amali shaytani fajtanibu Allah ya haramta giya da wannan ayi sai yake so ya yi dubara ya halasta abin da Allah ya haramta malamai suka ce wannan mutumin ya shiga karkashin wannan kafirci wanda yake kafirci na inkari sannan kuma ya haramta abin da Allah ya halatta Allah ya halatta abu shi kuma ya kokarin haramta wannan abun tare da cewa yana da masaniyan Allah ya halatta in sai ke so ya juya abin da gangan wannan mutumin ya shiga cikin layin kafirai wanda za su dawoma a huta in har bai tuba bai mutu akan wannan qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani yake cewa wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban wane ne yafi girman zalunci sama da wanda ya kirkiro ƙarya ya danganta ta ga Allah au kadzaba bil haqqi lamma ja'ahu ko kuma ya ƙaryata gaskiya a lokacin da gaskiyar ta zo gare shi sai Allah ya ce alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin shin a cikin jahannama ba akwai makoma ga kafirai ba kaga ƙarshen aya Allah ya kiraye su gani da kafirai saboda ni sun ƙaryata gaskiyar da ta zo musu sannan sun kirkiri ƙarya sun dangana ma Allah Allah ya halatta abu sun ce Allah ya haramta ko kuma Allah ya haramta sun ce Allah ya halasta to wannan aya ita take ƙara tabbatar da cewa wanda ya ɗaya daga cikin ayyukan da aka ambata ya shiga ƙarƙashin wannan nau'i na kafirki shine kafircin inkar da juhudi da kuma takzib sai nau'i na biyu daga cikin kafirci babba shine kufrul iba'i wal istikbari ma'a tasdiq shine kafircin al'iba kiyawa mutum ya kiya da gangan kawai ya kiya ne ya ƙi bai wal istighfar da kuma girman kai amma girman kan wannan ma'a tasdiq tare da cewa ya gaskata ka gaskata abu yayi haka ne amma dai an ki ba aiki to irin wannan abin kafirci ne wanda yake fitar mutum daga cikin musulunci yace huwa adamul inqiyadi wal iz'ani li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine kin ne kauya da biyayya tsantsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zahira a bayyani mutum ya ƙin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'al ilmi bihi tare da cewa ya san wane ne shi mutum ya san annabi Allah ya aiko shi manzo ne daga Allah musulunci ke kira kawai sai ya ƙi kaga shi ne yana da masaniya ko sai ya ƙi biyayya to da shi ake magana sai ce wa ma'rifatihi batinan sannan kuma a cikin zuciyar shi ya san annabin daga Allah yake kawai amma ba ya yi biyayya gare shi sai ce wa zalika bi an yuqirra anna ma jaa bihi ar-rasulu haqqun min rabbi shine mutun ya tabbatar a cikin zuciyar shi cewa abinda manzon Allah ya zo da shi daga wajen ubangiji shi gaskiya ne lakinnahu yarfudu ittiba'ahu amma kawai sai yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan me yasa yace asharan wa bataran wa ihtiqaran lil haqqi wa ahlihi ba don komai ba zai yin biyayya ga annabi sai dan ashararanci da kuma kaskantar da gaskiya da kuma ma'abuta gaskiya shi yasa kawai shi in yi biyayya ga manzon Allah in yi biyayya ga annabi Muhammad kamar gani yake yi yayi wani abu wanda kamar ya ƙara addinin Allah da wani abu shi kuma ya yi ƙarfin yayi wannan shine to a cikin halittun Allah akwai wanda ya irin wannan kafirci dan abin ya ƙara hudowa hili shine malam zai bamu misali yanzu yace ka kufur iblis kamar kafircin iblis dukkan muna da labari kuma mun san da cewa iblis alaihi la'natullah ya kasance a cikin gidan aljanna a lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam alaihi salam babanmu malaman tarihi suna cewa shi iblis yana da ma girman matsayi a cikin halittu na Allah a wancan lokacin to da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam da hannayen shi sai Allah ya ce ma mala'iku وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى sai Allah ya ce wa mala'iku ku je ku yi sujada ga wannan Adamin da na halitta Allah ya kammala halitta Annabi Adam sai ya yi umarni ga mala'iku su je su yi mishi su yi mishi sujada sai Allah ya ce fasajadu mala'iku sai suka yi sujada illa Iblis awa amma Iblis shi bai yi sujada ba me yasa iblis bai musu yana daga annabi adam saboda girman kai ba wai yana ganin Allah ba zai iya sa shi abu yayi bane ya yarda cewa Allah zai shi zai sa shi yayi kuma ya yarda cewa Allah duk abin da yake so sai an yi a matsayin shi na ubangiji amma wai shi gani yake ya yi karhin yayi suje daga annabi adam me yasa saboda annabi adam da laka aka halicce shi shi kuma iblis an halicce shi da wuta to da wuta da laka wanne yafi ƙarfi sai yake ganin kamar wuta ita ce sama da laka to ya za a kuma a ce su wuta ta zuƙunna ta ma laka su jira kaga girman kai da wani lissafi irin na shiga shi ne ƙala ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai Allah sai ya tambaye shi to kai da kowa ya sujada daga cikin mala'iku su mala'iku daga haske aka halicce su amma suka ma laka sujada saboda Allah ya ce ayi to kai kuma da aka halice ka daga wuta aka ce kamar laka su jiran nesa ba kai ba ƙala ana hairun minu sai ce ma Allah yi ni na yi shi ka yi amsa ne ba Allah ni na yi shi kenan kamar ya yi kaɗan in mai sujada sai ce halakta ne min nari wa halakta hu min ɗin ka halice ni da wuta shi kuma da laka kai shi ya za a yi mai sujada ka ga irin wannan girman kan na shaidan kafircin shi kenan wannan kafircin kafirci ne wanda yake na girman kai tare da gaskatawa ya gaskata Allah Allah ne amma kuma an ki ba ai shine abin da shaytan ya yana shine yace fa innahu lam yajhad amra Allah shi anan shaytan iblis kenan ba wai ya ki amincewa bane da umarnin da Allah ya ce ayi sujada a walam yukiru kuma bai ki ba Allah ya ce ayi ba umarnin na Allah bai yake ki walakin qabalahu bil ibai wal istikbar kawai sai ya kiya kuma he girman kai akan umarnin Allah din ya yarda Allah yana iya sa umarni ya yarda umarnin Allah shine abin da ya kamata a bi amma girman kan shi ya hana shi bi to daidai yake da mutumin da za a gaya mashi gaskiya a yau gata nan ya yarda gaskiya ce tsagwaranta Allah ya yi umarni akan abu amma sai yake ganin kai shi wa in yi wannan abin kamar maza sun haƙi kaga girman kai kenan da shi da iblis menene bambancin su ba su da bambanci irin wanga nau'in na kafirci shine abin da malam yake so ya nuna mana cewa yana ɗaya daga cikin nau'in manya-manyan kafirci wa'inda in mutum ya mutu a kan su bai tuba ba to in ya koma ga Allah fa in ya shiga wuta ba za a rufe shi ba Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani ke cewa qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun ɗaya daga cikin manzannin da Allah ya turo magabata lokacin da ya zo yana yi wa mutanen shi wa'azi ya ce ku biyo ni saboda in kun bi ni za ku tsira Allah subhanahu wata'ala zai sa kyauta muku da mafificin alkhairi sai suka ce to ai matsalar inda take a nominu laka yaya za mu mumi imani da kai wata ba kal ardalun alhali kuma kaskantattu ne duk su ne suka bi ka ta ga irin wannan magana su umayya bin halaf su abu jahal sun yi ta lokacin annabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci a harko wa'inda suka amshi musulunci daga harko harko daga cikin su yawanci duk kaskantattun mutane ne a cikin al'umma wa'inda ba su da galibi har da bayi ma a cikin irin su bilal bin rabah irin su ammar bin yasir irin su khabbab bin al-arat wa'innan dukan su bayi ne su suke ma qurayshawa aiki bilal bin rabah shugaban shi umayya ne shi yake zuwa ya rinka raba musu shayi da ruwa shi yake zuwa rinka raba musu giya a lokacin jahiliya saboda sayan shi aka yi kudi aikin shi kenan amma da musulunci ya zo su bilal suka musulunta yanzu sai su umayya suke cewa to waya ne ne ma za a yi yanzu addinin da su bilal su habbab su ammar suka shiga kuma a ce mu ma muna yi irin wannan addini da mu da su ɗaya ne kaga girman kan kenan sun nuna cewa babu yadda za a su bi wannan addinin alhali wanda suka shiga cikin addinin kaskantattu ne a cikin su shi yasa da annabi muhammad ya yi iddia'in cewa musulmai duk ne a wajen allah mai imani shine mafifici a wajen allah sai suka ce ina sai suka zo suna ma wannan magana izgi da aka zo fada ana tsanan ya ce yanzu ha kai umayya wadda ka sayi bilal da kudinka ka ci da shi ka kula da shi ka mai da shi mutum wai wai yanzu muhammad yana nihin da kai da shi daidai ne sai a kilkile da dariya ce ina ga yayi ba kaga izgili da kuma girman kai da nuna isa shine ya hana su su shiga cikin addinin musulunci shi ya hana su su bi manzanninsu a lokacin da aka kafa su to irin wannan nuna isa irin da kafirce ma Allah saboda jiji da kai irin wannan kafircin babban kafirci ne wanda in mutum ya mutu akan shi zai zamanto dawwamamme a cikin wata jahannam wal iyaz billah sai na uku yace kufrul i'rad akwai kafirci kuma na juya baya mutum ya juya baya da game da gaskiya da gangam shine bi an yu'rida bi sam'ihi wa qalbihi amma ja'a bihi rasul mutun ya juya jin shi da zuciyar shi dangane da abin da manzan Allah ya zo da shi fala yusaddiqu zalika in aka ga masa magana annabi bayya cewa gaskiya ne wala yukazibu kuma bayya cewa ƙarya ne wala yuwali kuma bayya nuna soyayya ga wannan abin da aka faɗi annabi ya zo da shi wala yuadi kuma bayya nuna kiyayya da shi kaga wani ya ce to ai ya tsaya tsaka tsakiya ya dan kubuta ko ba bai kubuta ba abinda annabi ya faɗi kawai dole ka karbe shi in ka tsaya tsaka baka biya wa haƙin da yake kanka sai ce wala bisgi ilayhi albatta kai in aka ce mishi ma ga abinda annabi ya faɗi bayya ma tsayawa ya yi shi dan Allah jama'a tambaya shine anan al'umma suna irin wannan abubuwa wasu wallahi ana yi za a gaya ma mutum magana annabi sai ce a kan ma ka fara shi wannan yanzu zai zo fara kawo wannan hadisa mu kan ka fara mana wannan abu kamar da wasa mutum yake wadin wannan abu wallahi kafirci ne kafirci ne na al-irad kufur al-irad kafirci na juya baya ma'ana ka juya baya dangane da jin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kai ka dauki abin a karamin abu amma kuma babban abu ne ka aikata baka sani ba shi ne ya ce mutum yi ƙi shurare kuma wa ya turkul haƙƙa sai ya bar gaskiya layi talin bayya neman ya santa mutum ya bar gaskiya ba zai nemo ma ya san gaskiyan ballan na ya aiki da ita sai ce wala ya amalu bihi kuma bayya aiki da gaskiya duk da wannan bai ishe shi ba wa ya harubu min al-amakin allati yuzkar fiha al-haqq duk inda ya san ana waɗin gaskiya to zai kaga in ya biyo nan in ya tabbatar nan gaba ana haɗin gaskiya zai ta shi hukunin sai ya kwana bai isa wajen duk inda ya san za a faɗi gaskiya zaka ga yana nisantar gurin bai zuwa kuma wallahi lazim akwai mutanen nan a yau da muke magana akwai wanda zai ce maka a ni abin nisa wallahi ka gane ko wannan malamin shi kullum wa'azin shi akan shan sigari ne to kuma mu ba bari ba zan yi shi yasa ban na so in banan kaɗe shi da ku ake wallahi da ku ake dan kai kana aikata abu kuma shari'a ta zo ta yi hani akan abin kake kakkauce ma abin bakka so ka ji wannan abin zai kai ka kafirci na al'irat kafirci na juya baya ka juya wa magana Allah baya ke baka sani ba in ka ji watakila Allah shirye ka kawasa amma kana laifi kuma bakka so a ambaci laifin naka kenan ne kake ni ma'ana ku kuna nan game da layin ku kenan ko buku bari kaga kamar kayi hoto na hoto da Allah da wani daga wata siga to shine malam yace wannan fa wanda ya aikata wannan abin da aka ambata fa huwa kafirun shi kafiri ne wani irin kafirci kufra iradi kafirci na juya baya qala ta'ala Allah madaukakin sarki a Qur'ani yace wallazina kafaru amma unziru mu'ridin mu'ridun wa'inda suka kafirce Allah ya ce dangane da abin da ake musu galgadi sun juya baya kaga Allah sai ce su wa'inda suka kafirce ya kira su da wa'inda suka kafirce menene yake su kawai amma unziru mu'ridna galgadi da abin da ake masa galgadi da shi sai suka juya baya suka ki tsayawa masa shugaba sai Allah ya kira su da kafirai saboda wannan aikin da suka wanda ya tabbatar maka da cewa wanda yake wannan aikin kafiri ne saboda Allah ya kira su da suna kafirai sannan a cikin aya ta cikin suratul faha Allah yake cewa wa man a'rada an zikri an zikri wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dakkan wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya juya baya daga ambatona insha Allah inda ake wadin magana Allah bakka zuwa in za a faɗi laifin ku ka nike kunnanka bakka ma so ka shugara Allah ce fa inna lahu ma'ishatan danka wannan mutumin yana da rayuwa wanda take kuntacciyar rayuwa mai cike da kunci da wahala kuma ba ƙari ba wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ya ce ranar alkiyama in mutane sun tashi za a je yin alkiyama shi zai taso a matsayin makaho sakamakon kin jin maganganun Allah subhanahu wataala da ya tsaya yayi yana juya baya a kansu Allah maɗauki sarki ya kare mu sai kafirci na hudu ya ce kufur shak shi ne kafirci na shakka akwai shakkar da in mutum zai yayi da zata kai shi ga kafirci kuma kafirci babba shi ne bi Allah ya ji zima bi sadiqin nabi sallallahu alaihi wasallam wala kazbi shi ne mutum ya ringa shakka akan wai annabi da ya wadi wannan abin da gaske ne yake ko kuma dai a ba da gaske bane ba ƙarya ne annabin Allah ya faɗi ka ringa shakku bal ya shukku fi amri kaga mutum yana shakka cikin al'amarin da annabi ya wai wai ya taraddadu fi ittiba'i sai ya ringa kom gaba kan baya wurin bin annabi kar ku yi tunanin babu su akwai su a yau irin wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a hadisai cewa annabi isa zai dawo ko kuma mu musulmi a kidan mace wannan wallahi akwai wanda shi har yanzu gani yake yi kawai wannan labari ne na kabzan kurege ko kuma yana ganin to kai sai dai an gani to shakka kenan kaga ya shakka kenan in yace sai dai an gani kenan ba ka tugo yanzu magana annabi zaka ce ma baka wanda ya wada wannan abin ya zama kafiri jama'a kuma dole ya yi amadi wannan ita ce aqida dole ya ambaye wannan abu domin shakku game da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci ne kai sai kafircin ma babba ba dan karami ba malam yace izil matlubu min al-abd al-muslim al-yaqin at-tam bima jaa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min rabbi domin abin da ake bukata ga musulmi shine ya samu tsantsar yaqini da mai kauya cikakke dangane da abin da manzon Allah ya zo da shi daga wajen ubangiji duk abin da kaga annabi ya faɗi daga wajen Allah ya zo saboda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun to ya ne za a yi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka a ƙarshen zamani annabi isa zai zo dujan zai bayyana kuma kai yanzu ka ringa wai shakku to wannan lamari dai ba wasa ne ba yayi an gani na rantsi da Allah kafiri ne daga lokacin da ka yarda azance ka kake shakku akan wannan abu shine kuma in ka kalli al'umman mu a yau akwai inda suke da wannan a tare da su kuma wai a maimakon su tsaya da aqida su su kadai kokari ma suke yi wai su gayyato wasu su ma su shiga sai ka ji wahai yana wani yanzu ka yi lissayi da kanka kai so yake waye kwatanta ma yi zai kwatanta ma mutum a cikin wani abu yanzu musulmi har yana da wani abu wanda zai shakka game da maganan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai ka kana da wannan ka tuhumci imanin ka wallahi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai yake cewa wa annahu haqqun la miryata fihi duk abinda annabi yazo daga wajen Allah yazo da shi daga wajen Allah gaskiya ne babu kokonto a kan shi faman taraddada fi ittiba'i ma ja'a bihi rasul malin yace duk wanda yayi kwambakon baya ya dan yi shakku ko kuma ya dan yi yace bari mu dan kiskirin mu gani yanda zan ta bada dangane da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin abin da yazo da shi aw jawaza an yakuna al-haqqu khilafahu ko kuma mutun ya ringa ganin kai annabi ya ce dujan zai bayyana a ga wasu sun ce baya bayyana ba sai ka rinka ganin a kamar magana wa'annan wa ta dan yi kari wa'anda suka ce baya bayyana ba ko saboda yake ce to ayin ka lura sun ka hujjoji su ma ya kamata a duba maganar su Allah ga tamalan kafiri ne saboda ka ka ka dora wata magana ka gaskata ta akan maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in ka gaskata wata magana akan magana annabi kenan ta annabin ne ka maida ta ka maida ta ƙarya daga lokacin da ka ƙaryata magana annabi kuma kafiri ne sai ce faƙad kafara kufra shakki wanda yi wannan ya zama kafiri kafirci na shakka ƙala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani yana ba da labari dangane da waɗanda suka wuce ya ce alam ya ji kum naba ulladina min qablikum Allah ya ce shin labarin waɗanda suka wuce ku bai zo muku ba qauman qaumi nuhin wa adin wa thamud mutanen annabi nuh da adawa da samudawa Allah ya ce walladina ba walladina min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su al'ummu ne da yawa Allah ya ce la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san su sai Allah ma'ana yawa ne Allah ya ce ja'atu mursulun bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka me da bakin su suka dora hannayensu saman bakunan su suna haka a wannan lamarin da ya annoba kaga shakku kenan ko wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bi kai mu wannan abin da aka aika ku da shi mun kafirce ba mu yarda ba wa inna lafi shakkin kai mun wannan abin ma da kuka wadi mu muna shakku akan shi mimma tad'una na ilayhi murib wannan abin da kuke kira mu zuwa gare shi lalle muna shakku akan shi kuma akwai kokonto akan wannan abu Allah ne ke bada labari kaga malamai suka ce wannan ayi hujja ce akan cewa yin shakka dangane da hujjojin da annabawa suka zo da ita kafirci ne wanda yake kafirci na shakka kuma babban kafirci ne sai kafirci na biyar shine kufrun nifaq kafirci na manawanci domin manawukai ma basu tsira ba akwai kafirci na manawanci wanne ne shine huwa izharul islami wal khair mutum ya bayyana musulunci kuma ya bayyana alheri alheri a tare da shi a bayyanan shi musulmi ne a bayyanan shi duk ungoba wanda kai shi alkhairi ya bayyana wa mutane wannan a haka mutane suka san shi wa ibtanul kufri wa shar amma a zuciyar shi kafirci ne kuma ya koyi sharri ya bayyana alheri ya koyi sharri ya bayyana musulunci ya koyi kafirci sai ce wa huwa mukhalafatul batin lizahir wa izharul qawli bil lisani aw al fi'li bi khilafi ma fil qalbi min al i'tiqad shine sabawa daga cikin abin da yake boye ya zamanto ya saba ma abin da yake bayyane sannan kuma mutum ya bayyana faɗi furci da halshe ko kuma ya aikata wani aiki wanda aikin da zai aikata da maganar da zai faɗi sabanin abin da yake cikin zuciya shi kaga yayi muna hunci ke shine zakar bayyana mutane kai mutunan kirki ne har a ringa wadi ya ce kai ai wani duk unguwan nan babu irin shi saboda su mutane a kullum suna maka hukunci ne da abin da suka sani a kanka ka bayyana musu matanan kirki ne kai amma kai a zuciyarka manahunci take yi tsantsa da zalunci sai ce wal munafiq shi kuma munafiki yukhalifu qawluhu fi ilmi ai maganar da ya wadi ta sha bamban da aikin da yake abin da zai wadi daban abin da zai aikata daban wannan shine munafiki wasirruhu alaniyatu kuma abin da yake boyen shi ya sha babban da abin da yake bayyanan shi sai ce fa huwa yadkhulu al-islam min babin shi munafiki ta wani bangaren ta wata kohar ya shigo musulunci amma kuma ya kharuj min babin akhar ta wata kohar tun ya huta wa yadkhulu fi imani zahiran a bayyane ya shigo cikin imani wa ya kharuj min batin amma a goyen huta daga cikin imani sai ce fa hada huwa kufrun nifaqul akbar wannan shine huwan nifaqul akbar shine manahunci babba wanda yake kaiwa mutum ga kafirci na manahunci qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi Allah yace a cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun yi imani da ranar lahira Allah yace wa ma hum bimu'minin amma ba mu'mini bane su kaga Allah ya ce su ba mummune bane ba amma me suka ce suka ce mun yi imani da Allah da ranar lahira shi kafirci na shidda shine kufrul is kufrul sabbi wal istihza kafirci na zagi da kuma izgili akwai wanda suke yin izgili dangane da wani abu na addini ko kuma su yi zagi akan shi shi ma wannan abu yana kawo mutum da kafirci babba shi ne huwal istihza'u aw al intiqas shine mutum ya izgili ko kuma ya rage ma wani abu na addini matsayi ya kaskantar da shi ko aw isab ko kuma mutum ya yi zaki aw sukhriya ko kuma ya yi wasa na izgilanci bi shay'in min dinil islam da wani abu na addinin musulunci duk abin da ka san addini ne baka da hurumin kai izgili ko kai zagi akan shi amma a yau an waye gari al'umma suna yi shi ne ce ka yi izgili da wa'in abubuwan mimma huwa ma'lumun min addini bid darura cikin abin da a cikin addini darura ne sai an san wannan abu da Allah da annabi mutane suna yi ko basu suna yi da mutum zai ajiye gemun shi yayi iktida'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sunna shi hazici ya shi ya ajiye mai shi don yi koyi da annabi annabi ya ce ya ajiye mu yanzu in ya zo a ko mutumin da zai ce mashi wannan gemun naka gemun da abu ne ana samu ko ba samu ana samu a ko wanda zai ce da wani gemun ka kamar kaza sai ya izgilanci ana samu ko ba samu ana samu wannan izgili kai da gemu shi kuma gemu ajiye shi addinin musulunci kenan kayan izgiri da wani abu na addini wallahi za ka shiga cikin wannan babu kamar da wasa to shi ne ya ce in mutum ya yi izgiri da wani abu na addini ko alƙur'ani magana Allah ka yi mata izgiri ko hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka yi musu izgiri ko kuma wani abu wanda yake amsa sunan musulunci ka yi mashi izgiri ya ce sawa'un kana shaksu hazilan babu wani bambanci mutum ya zamanto wannan izgilancin da ya yi a ya yi shi ne a bisa gaskiya aula iman ko kuma akan wasa akwai wanda zai yi da gaske ke da gaske ke izgilin ne ke ma abin na addini akwai kuma wanda zai a shi dai wasa ne kawai wanda zai ce wani gema ka irin na kaza shi har ga Allah zuke shi wasa yake to shine yace ko mutum ya yi da gaske ko mutum ya yi da wasa au mujamilan lil kuffar ko kuma ya yi abin diddan ya dan samu gurin shiga a wajen kafirai akwai wanda suke ma addini izgili dan samu shiga a wajen kafirai ko sai dan ma addinin musulunci izgilanci a ana tare da kafirai yana rayuwa da kafirai a garin kafirai in aka samu wani musulmi wanda shi shi mutumin musulmi ne amma rayuwarsu duka da kafirai ne kuma a garin kafirai sai aka samu wani musulmi dan uwan shi wanda suke rayuwa tare sai aka yi katari misali shi wannan dan uwan nashi musulmi yana yawan yin arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin arwalla sai ya mishi izgiri da wannan arwalla sai da yanzu ku duwa na ku gani kawai shi daga ayyuka kaza kaza ha ha ha ya taba ai da ya yi haka ne dan dan ya samu gindin zama a wajen kafiran wannan aw fi halil mushajarati ko kuma a cikin hali na wada kuna wada da mutum kai mishi izini wani abu na addini saboda kuna wada ya bata maka rai sai kai mishi izini saboda ya dage wannan shi bai taka idan sauwa dage wando addini ne jama'a yanzu sai kai mishi izini wannan saboda kun yi wada kaga kayi ma wani abu na addini izini ko aw fi halil gadari ko kuma cikin hali na hushi ranka ne ya ɓaci sai ka yi ma abin addini izgilanci wa nahwiha da makamantan wannan to duka wannan da aka zana ko da gaske ko da wasa ko dan ka nemi wurin shiga wajen kafirai ko kuma cikin yanayi kuna wada da mutum ko kuma a ranka ne ɓaci ka waɗi sai ka yi izgili ga abin addini malam ya ce faqad ajma al a'immatu ala kufri fa'ili malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu ba wanda ya saba cewa wannan mutumin kafiri ne duk wanda ya aikata wannan kafiri kafirci kuma babba saboda ya izgili ga abin addini ba a yi izgili ga abin addini ko da wasa Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa alƙur'ani ce wala in sa'altahu inda zaka tambaye su la yaqulunna inna ma kunna na'udu wa nal'ab da za su ce maka ai mu ba komai bane ba muka doki abin kawai dai mun mun dan tsaya ne muna dan kutsawa muna wasa haka tsakaninmu shi yasa maka wadu wannan abu shi yanzu wanda zai izgili da gemu in ka tambaye shi me yasa kake wannan abu ce maka zai yi ai ba na wani kawai dan zulai shi ne ko haka zai ce maka to su ma haka suka ce inna ma kunna nakhudula mun kusance muna kutsa ne muna dan wasa to ga amsa daga Allah qul Allah ya ce ma annabi ka gaya musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah da manzon shi da ayoyin Allah ne kuke yin izgilanci aya bata kare ba Allah ya ce la ta'taziru kakku ba da wani hamzari kad kafartum ba da imanikum kun kafirce ba da imanikum Allah ya kafirta su saboda sun yi izgili da abubuwan addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya datar da to shine Allah ya ce in na'fu an ta'ifatin minkum in Allah ya ce in mun yahi ma wasu daga cikin ku nu'azzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin zamu yi wasu azaba saboda sun kasance mujrimai a cikin wanda suke wannan abin Allah ya ce in sun yahi wasu ba za su yahi wasu ba kenan kaga Allah zai kalli zuciyarka ne da manufarka to ba a yin wasa da irin waɗannan abubuwa sai na bakwai na ƙarshe wanda malam ya kawo a cikin manya-manyan kafirci shine kofrul bugut kafirci na ƙiyayya akwai ƙiyayyar da za ta kai ka kafirci ko ta daga musulunci wace iri ya ce huwa kurhu dinin islam shine ƙin addinin musulunci mutum ya ji yaƙi jinin musulunci au shay'in min ahkami ko kuma mutum ya ji yaƙi jinin wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen musulunci to ai kashi ba ya kaki addinin magabaɗa za ka iya kin wani hukumci daga cikin hukumci na addinin musulunci kuma wannan abin ya kai ga kafirci kamar misali ne kamar misali akwai wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa an hana annabi ya hana a yi askin ƙaza'u a aski rabin gashi a bar rabi a aski nan da nan a bar sama hadisi ne na annabi annabi ya hana sai ka ji mutum ya ce kai wannan hadisin ban da san shi wallahi kafiri ne shi saboda kaki wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen musulunci daga lokacin da aka ce wanga abun hukunci ne na addini kamar hijabi jayyid wannan misalin ya da ya wado addini yayi daidai kamar hijabi Allah ne ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihin Allah ne ya sauko da kanshi aya sukutum da guda ya ce a sa hijabi kai kuma yanzu sai ka ce wallahi ni hijabin nan na tsane shi bai burge ka tsani hukumcin addini ko to wannan abin da kai ya kafirta ka saboda kai kafirci na kiyayya ba a kin wani hukumci na addini kuma ba a kin addinin musulunci wannan abin kafirci ne aw shay'in min shar'illahi ta'ala ko kuma wani abu daga cikin shari'a ta Allah mutun ya kishi aw mimma anzala ko kuma cikin abin da Allah ya sabko mutun ya ce bayya san wannan abin ya kishi nuna mai kiyayya aw kurhu nabiyil islam ko kuma mutun ya ki annabin musulunci mutun ya ji bai san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai san annabi kafiri ne jama'a dole sai ka so annabi sannan imaninka ya zamanto zamananne wata rana ina ga umar bin al-khattab suna tare da mazala sallallahu alaihi wasallam ake tambaya wa ka hizo sai ce to ina son kaina ina son dukiya ta ina son iyana ka ce a'a sai sake yiruwa aka ce mashi a'a da zai sake ya ce ina son Allah ina son manzan Allah sallallahu Alaihi sallama sannan ina son ka ne aka ce to yanzu ne daidai ma'ana soyayyar da kake ma kanka to ta annabi ta hita ka dole ne wannan aƙida ce in ka kuskura ka so kanka sama da annabi baka da imani abin da ake nufi da san da za ka ma annabi sama da naka shine ya zama wajibi a kanka a matsayinka na musulmi ka so annabi sama da kanka kuma ka so Allah sama da kanka san annabi da san Allah sama da kanka shine in umarnin Allah da annabi ya zo akan wani abin da kake so ya ci karo to ka ajiye naka ka bi na Allah da manzon Allah saboda kai kana son su amma sai ka zo kake cewa mutane kai kana son Allah da manzon shi kuma sai Allah ya umarni da manzon shi suka yi umarni wani abin da aka ce ayi kai kuma ka gani ba ka iya bari ba sai ka je ka aikata ka ga san da kake musu ƙarya ce kake saboda in mutum yana son mutum yana yi mishi biyayya innal muhibba liman yuhibbu muti'u suka ce shi masoyi ga wanda yake so ai mai biyayya ne ko matar ka zaka ce wannan kayan yau ba wuta da su kai ka sha wankan ka ka'ida har ka zo wuta ta ce wallahi an sa da su takin takin ba kuma yawa tsoron Allah ka koma ka saki kuma yanzu Allah subhanahu wataala in ya umarni sai ka ce a Allah gafur rahimu ne Allah ya yi mana to ina soyayya kaga Allah take kaga ya akwai matsala cikin soyayya ka Allah madaukakin sarki ya da tabda mu sai yake cewa aw man tamanna bi annahu lam yakun ko kuma mutum ya ringa fata ya ce wannan abin daman ma daman ma ba yi shi ba kuma malamai suna bayanin wata aya akan wani laifi kai kuma kana aikata laifin suka ce kai wannan aya daman ma ba a sauko ta malamai suka ce ka zama kafiri saboda kayi kayi burin cewa hukuncin Allah da ma bai sauko ba saboda kawai kai kana aikata abu sai ce au kurhu shay'in mimma ajma'a alayhi ahlul ilmi bi annahu min ad-din ko kuma malaman musulunci su haɗu su ce wannan abin addini ne kai kuma sai ka ji wannan abin ka ƙi jinin shi baka san wannan abin duk da cewa sun haɗu sun ce musulunci ne sai malamai suka ce wannan abin ya sa ka zama kafiri kafirci wanda yake na ƙiyayya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani da cewa innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirce daga cikin ma'abota littafi su ne Yahudi da Nasara suna cikin wata jahannama madawwamammu ne su a cikinta ya ce ula'ika wa sharri bariya waɗanda su ne mafi sharri daga cikin halittu sannan Allah madaukakin sarki ya sake waɗi wata ayar da ban yace wala kad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka la takunanna min al-khasirin haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka annabi Muhammad sannan an yi wahayi zuwa ga wa'inda suka gabace ka daga manzanni da annabawa la in ashrakta in waka yi shirka la ya baban na maka to aikin ka zai lalace wala takunanna min al-khasirin kuma zaka kasance daga cikin asararru idan annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayin shi da girman shi a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya san annabi ba zai yi shirka da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi amma ho in kai shirka aikin ka zai lalace to yanzu kai in kai shirka kai da kake rayuwa a wannan sikil din nan na 21 ya kenan lamarin ka zai kasance kaga dole ne wajibi ne kanka ka nisanci shirka ko ta halitta ka Allah madaukakin sarki ya datar da mu to wayannan nau'ika guda bakwai da malam ya kawo su ne a wato nau'ika na kafirci babba wanda yake fitar mutum daga cikin addinin musulunci kun ga caye kafirci kala biyu ne akwai babba wanda yake fitarwa daga musulunci kuma akwai karami wanda yake bai fitarwa daga musulunci to yanzu sai ka mana a cikin babban kashi kashi ne ya kama mana wajen kashi bakwai duka wannan da muka zana kafirci ne da yake fitar mutum daga cikin addinin musulunci yace athani na biyu na na eh wannan kafirtawai yau ai su wa'innan kafirtawa in wasu ayyuka ne aka zano kai tsaye mun fahimta wanda an ambata su sanannun ayyuka ne wa'inda aikata su kawai kana yi a nan wajen kufrul istiza kafirci na izini ta aga ko a wasa ne ma mutum yau ya zama kafir to sabanin wancan wanda muka yi bayanin su a baya wanda mutum ne yana aikata aiki na na alkhairi yana aikata aiki na alkhairi wataran sai ya furta wannan abu to kai yanzu da za ka yi mashi hukumci sai ka faɗi wata kalma ta kafirci misali ya za ka mashi hukumci jiya ka gan shi a masallaci wataƙila ma shi ya kiran sallah kuma yanzu ya aikata aiki da kafirci shi ne aka ce ba za ka ce mashi kafiri ba kai wannan bai cikin manhaji na sunna har sai an tura wa'innan ka'idodi almawane da kuma ashurut sharuɗa sun tabbata kan shi sannan kuma abubuwan da suke hanawa ma sun tabbata kan shi sannan a ce mashi kafiri amma yanzu kawai mutum ya zo ya ƙaryata annabi kai tsaye yi wai wasu ma wanda kake jira mutum ya ce annabi ƙarya yake jira kake ka dora mashi ka'idodi biyar sannan ka ce mai gafi wasu ka'idodi zaka dora ne wannan abin da ya wani shine kafirta shi kai tsaye shine kenan wannan abubuwa da aka zano su su ne suke kafirta mutum kai tsaye ba tare da wasu ma'ana ba malam yace athani kafirci na biyu kufrun asghar kafirci karami ghayru mukhrijin min al-milla wanda bayya fitar mutum daga cikin addinin musulunci shi wanga kafirci sunan shi amma in mutum yayi bayya fita daga cikin addini gaba daya sabanin wa'incan ke sai ce huwa ma la yunaqidu asl al-iman shine kafircin da bayya warware asalin imani mutum zai iya aikata shi amma kuma a tare da shi akwai imani bal yunqisu bal yunqisuhu wa yudhifu kawai dai in mutum ya aikata zai rage mishi imani kuma zai raunana mishi imani imanin shi zai rauni kuma zai rage wala yaslubu sahibihi sifat al-islam kuma in mutum ya aikata ba a hudda mashi sifata musulunci duka da ya aikata wa'annan nau'i da kafirci sai yace wa yakunu sahibihi muta'arridan lil wa'id in mutum yayi wannan kafircin karami to akwai sakamako mummuna da zai da zai samu yana jiran shi idza lam yatub in bai tuba ba in bai tuba ba an aka tai lahira zai gamu da mummunan sakamako sai ce wa qad atlaqahu shari'u ala ba'd al-ma'asi wa zunub ala sabili zajr wa ta'dil shi yasa wato ash-shari'u Allah subhanahu wa ta'ala shine ash-shari ko kuma annabi Allah da manzon shi suka ce duk wanda yake aikata wato wannan saban saban da kuma zinubai to gashi nan abin da zai same shi sakamakon shi ba yayi ba kyau dan me aka wadu wannan ala sabili zajri wat tahdid duk dan a tsoratar da shi sannan kuma a mashi galgadi shi yasa ake cewa in wanda faman lam yatufa ulaika hum zalim wanda bai tuba ba su ne azzalimi Allah ya ce fajra'uhu jahannama khalidan fiha duka ana wadi ne mutun sakamakon shi ce dan me dan a tsoratar da shi kai ya aikata wannan aiki sai ce wa ma kana min hazan nau wanda ya kasance daga cikin wannan nau'in na kafirci karamin kafirci famin kaba'ir dhunub to shi yana daga cikin manya-manyan zunubai ne wa huwa muqtadin listihkaq alwa'id wal adab dun alkhulud fi an kuma in mutun ya aikata su to an yi mishi hukuncin ya cancanta a yi mishi sakamako mummuna kuma a mishi azaba a ranar lahira amma ba zai dawo ma'auta ba wanda yake aikata karamin kafirci in ya mutu aka duba a gani ya aikata karamin kafirci kuma shirin ya yi imanin shi za a sa shi wuta a mishi azaba sakamakon kafirci da ya yi karami amma tunda akwai imani tare da shi ba zai dawwama wata wata ranar za a hudu shi sai ce wa sahibu hazal kufri mimman tanaluhum shafa'atu shafi'i wanda yake da wannan kafircin karami wanda ba wancan ba da muka ida bayani to shi yana daga cikin wanda masu ceto in sun tashi ceto ana sa ran ceton su zai zai shahe shi aya ko wanda in an tai lahira za su yi ceto ko manzanni ne mala'iku ne qur'ani ne da ayyuka managarta duka suna iya yin ceto a lahira to ana sa ran wanda ya aikata kafirci karami har aka sa shi wuta wata rana in an tashi ceton masu ceto zai iya shawo shi shi ma a hada da shi a ceta sai ce wa min al-amthilati ala zalika to menene misali akan irin wannan kafircin karami wanda in mutum yi zai iya zuwa wuta shine ce kufrun ni'ima kafirce wa ni'ima menene kafirce wa ni'ima shine mutum yi maka alheri dare da rana shekara da shekaru kun ji ma tare da shi yana ta tsula maka alheri kawai wata rana kai tsaye saboda kun samu wata yadda damuwa sai ka ce ai wanda mai taɓa wani komi wata mai mi ka taɓa wani a rayuwa ana irin wannan shi ne wa kufurul ashiri wal ihsan da kafircewa abokin zama da kuma kyautata mutum ya kyautata ma kai kuma ka kafirce ma wannan abin sai ka muzanta mashi irin wannan bangaren mata sun yi ƙari a nan mata sun yi ƙari a wannan bangaren za ku iya yin zama da mace shekara talatin kana ci da ta kana mata komi kana mata duka abubuwan da ya kamata duk rar da kayar da kuka samu sabani ya ce ni ka taɓa min a rayuwa duk wannan shekara talatin in ta mance ko duka sun tashi a zero ita wajen to wannan babban laifi ne a cikin addini kafirci ne amma ƙarami karamin kafirci wanda bai hudda mutum daga musulunci amma ho yana iya kai kauta zai iya kai kauta sannan yace wa qitalul muslim sannan kuma da yaƙan musulmai ka yaƙi musulmi dan uwanka in mutum ya yaƙi musulmi musulmi ya yaƙi musulmi kafirci ne ko saboda akwai hadisi kamar yadda zai zo nan gaba kaɗan to amma kafirci ne wanda bai fitar mutum daga cikin addini gaba ɗaya sai dai yana iya kai mutum cikin gidan wuta sannan wal halifu bi ghairi llahi ta'ala mutum yayi rantsuwa da abin da ba Allah ba kamar yanzu da mutanen mu suke eh takwaran kwatsa na rantse da kabarin kakana na rantse da sama ta bakwai duk mutane suna yi bai dace wannan abin kafirci ne amma kafirci karami wanda bai fitar mutum daga cikin addini gaba daya sai dai zai iya kai kauta in kana yin shi sai ce wa ta'anu fi nasab sannan kuma da suka a cikin dangantaka saboda kun samu matsala da mutum sai ka ɗauko kakan shi na biyu ko kuma baban shi sai ka soke shi ka zagi dangin su gaba daya saboda kun samu matsala da shi wannan abin ma kafirci ne amma kafirci kare shi ma zai iya kai kauta saboda baiwa kun samu matsala da mutum ɗaya ka ɗauko dangin gaba ɗaya ka musu kuɗin wara ka zage su wannan abin haramun ne sai ce wani ya hato alal mayyit sannan kuma da kuka akan mamaci in mutum ya mutu a ringa kuka wannan abin kafirci ne amma kafirci kare in kana yin shi zai iya kai kauta kuma shi wanda ya mutu in kana kuka ana yin niyaha shi ma azaba za a mashi an binne shi saboda kukan da kuka ne to wannan matsalai da wani ya ce to yanzu kuma ka bi zabi Allah baban kai mata hana ka kuka ba hana ka ba kuka annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da dan shi Ibrahim ya rasu annabi yayi hawaye suka ce ya rasulullah ka ce ka yi kuka kuma kai gashi nan mun ga kana hawaye sai ya ce ai ba wannan ake nufi wanne ne niyaha daga jin niyaha ma ka san kukan bayyanawa ne wayo Allah ka tanga gidan mu ta mutu wa zai ta damu me ce tan mu ya mutu shin kawo mu ta kare wane ne wannan shine niya irin wannan kukan da kai me yin kukan da shi wanda ya mutun ake ma kukan duka za ku iya samun azaba dalilin wannan kukan saboda shi wannan kukan haramun ne a addinin musulunci shine malai ya kawo shi a cikin nau'i na kafirci wanda yake kare sai ce wa qaulul mu'mini li akhihi mu'min ya kafir sannan kuma mumini ya kalli dan uwan shi mumini ce ya kafiri ya ne ya kai kafiri kaga ai mun yi shi wannan adarsi da wuce muka ce wannan abin kafirci ne ko za a je sama a gani waye kafirin sai a miro ma ɗayan to wannan abin kafirci ne amma ba kafirci wanda ke fitar mutum daga cikin musulunci ba kafirci ne wanda ke karami amma dai zai iya kai mutum wuta sai ce ila gairi dalika zuwa ga wa'incin wa'innan wa'innan su yake ce ma ƙananan kafirci kafirci ne a suna amma kuma a waƙi zai fidda mutum daga cikin addinin musulunci sai dai ya yi saɓon Allah ya yi zunubi mai girma wanda kuma zunubi mai girma mutum yaka tashi wuta zai je amma tun da yana da imani ana sa ran in ya shiga wutai wata ran zai mutu to me ake da huta ballanta naka ce tunda an mutu ba matsala akwai matsala mana Allah ubangiji ya sa mu aljanna ba tare da mun yi askal a wuta ba shine kawai bayani kan mutum yarda ya je wuta jama'a Allah kiyaye mu daga shiga wuta sai malam ya ce kallau tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan bangare biyu daga cikin mu'mini sun yaki junansu to ku sasanta tsakaninsu kaga ya ce sun yaki junansu mu'mine ne duk da sun yaki junansu amma bai ce ba kafirai ne sai ce mu'mini na mu'mine ne har yanzu tunda suna tare da wani nau'i na imani tare da su wannan ya kai junan da suka yi duk da ya zo a cikin hadisi kafirci ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufrun zagin musulmi annabi yace fasikanci ne wannan abin amma yakin musulmi fa yakar musulmi kafirci ne idan annabi to kun ga anan annabi ya ce yakar musulmi kafirci ne a ayar da ta wuce Allah ya ce idan mu'mine sun yaƙi junansu ku sasanta tsakaninsu bai ce musu kafirai ba a hadisi kuma ya ce mushi kafiri da ya malamai suka ce to ai kafircin da ake nufi a nan shine kafirci karami wanda bai fidda mutum daga cikin musulunci shi yasa a waccan aya Allah bai kwace mishi sunan sa na mu'mine ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tarji'u ba'di kuffara bayan na bar duniya kar ku koma kafirai yadribu ba'dukum rikaba ba'd sashen ku yana bugon wuyan sashi ma'ana ku ringa yakan junan ku kaga sai ce kar ku zama kafirai ma'ana yin hakan yana mai da ku kafirai malamai suka ce wannan kafircin shi ma kafirci ne wanda bai fidda mutum daga cikin musulunci gaba ɗaya haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisin yake cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka aw kafara duk wanda ya rantse da wani Allah ka ce na rantse da wani abu wanda ba Allah ba annabi ya ce faƙad asharka haƙiƙa ya yi shirka au kafara ko kuma ya kafirci ka ce na rantse da na rantse da tarmamuwa na rantse da takwaron kwatsa dubu annabi ya ce in kai wannan ka yi shirka ko kuma ka kafirce to irin wannan kafircin wanne na fita daga musulunci gaba da a'a kafirci ne karami ba ya huda kawai daga musulunci amma ka yi zunubi babba in ka tara shi zai iya kai ka wuta sannan hadisi na ƙarshe wanda malam ya rufe babin nan da shi shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ithna ithnatani fin nasi huma bihim kufr annabi yace abu biyu a cikin mutane wannan abu biyu in mutane suka aikata su kafirci ne sai yace abanu fin nasab shine suka a cikin dangantan mutum kun samu matsala kai kai suka a cikin dangantaka shi dangane shi ka ce a kakanninku ai kaza ka yi suka akan wannan annabi ya ce wannan abin kafirci ne nabi ya ce wani ya hata alal mayyit sannan kuma da kuka akan mamaci in mutum ya mutu kurin ga irin wannan iyo kwakwazo shi yake nufi da niyaha banda kukan da mutum zai yi dan tausayi ya zuba da hawayen shi ba tare da kowa ya ji shi ba wannan ana samu kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallama an samu yayi irin wannan amma kwakwazo wane ya mutu katanga gidan mu tayi wane ne waye shi wannan haramun ne shari'a ta hana shi kuma anan annabi ya kiraye shi da suna kafirci duk da cewa kafirci ne karami amma kafirci wanda bai fidda mutum daga cikin addinin musulunci gabaki ɗaya ga dangadan kenan wannan shine abin da malam ya rufe wannan babi da shi kuma mu ma anan ya kamata mu tsaya sai mu tashi in Allah ya kai mu sati na gaba asali na hudu daga cikin asallai na wannan littafi shine al-imanu bi nususil wa'd wal wa'id imani da nasoshi wanda suka zo na shari'a dangane da alƙawalin Allah da yayi ma bayan shi na aljanna sannan kuma da alƙawalin da yayi wa wa'inda suka saba mishi da azaba Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya bari ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته